بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه kamar yadda muka ambata yau zai zan sha takwas ga watan rabi'ul awwal shekara hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 wannan fara karatu ne na wannan littafi mai albarka wanda ya kunshi loga shi ma da wa'azi da bayanin ƙonuwa wadda shi marubucin littafin ya yi ta soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da aka fi sani da kitabu tantarani fi madahi sayyidil adinani sallallahu alaihi wasallam asali ya rubuta littafin ne don yabo ga annabi muhammad to kamin ya fara yabo ga annabi muhammad sai ya fara bayani akan halin da ya shiga ciki na shauki da bege da so ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama da wannan sai ya shiga bayani akan yabon manzon allah wanda shi ma ya tara kalmomi masu tsada na larabci sosai wanda da ɗalibin ilimi zai haddace su ya ajiye su cikin memorin kwakwalwa ta to za su zama mai jari bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ina mai farawa da suna allah mai cikakken rahama mai cikakken jinƙai ko mai yawan rahama ko mai yawan jinƙai allah shi salati ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حركتني والقلب بالوسواس قل بانقطاع من حبيب مكول القوال كل يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بل بالنوى زلزلتني والأكل بالزلزال زل بالنوى زلزلتني والأكل بالزلزال زل, زل يا خميصا بطنه في حسن خلق مستتم يا هضيما كشحه في كبد قلبي منتكم يا منيرا وجهه في طي قصدي مكتتم يا رشيق القد قد قوست قدي فاستقم في الهوى وافرق فقلبي شاغل الأشغال قل يا مطيعا ربه لا يتبع النفس الهوى دمع عيني منك مثل الغيث يهمي للهوى يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا أصيل الخد حد الدمع خدي في النوى عبرتي ودق وعيني منك يا ذا الخالخل yace ya salimal kalbi ya mai lafiyayyar zuciya yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam don shi kadai ne Allah ya wanke zuciyar shi daga kowace irin dauɗa ko illa to shi yasa ya siffanta shi da salimul qalbi ya kai mai lafiyayyar zuciya kadi ahyaita qalbi haƙiƙa ka rayar da zuciyata bil wasali da saduwa wato sadda ni sadu da kai sai zuciyata ta zama rayayya saboda ganinka zuciya tana jin ga ta kusa da kai eh sannan haraktani ka motsar da jikina bilmuna saboda gurace-gurace eh haraktani ka motsar da ni bilmuna saboda gurace-gurace da nake da shi game da kai walƙalbu zuciyata gal ta halaka bil waswasi saboda wasawasi wanda shaidan ya kinsa mata saboda haka tana buƙatar magani daga gare ka bin kuma wannan ya faru ne saboda yankewa da ta faru min habibin daga wanda yake masoyi miƙiwali halshena shine almiƙiwal miƙiwali halshena alƙawali mai yawan surutu ƙal ya haɗu wata magana Mm. alƙawal eh, mubalaga ce mai yawan surutu to ya haɗu wata magana wacce magana ya faɗa ya khaliyal bali ya kai mo- mai wofin tattar zuciya albal Mm? da alƙalbu da albal duk zuciya ake nufi kaga wannan ita ma luga ce sabuwa ya mai wofin tattar zuciya ƙadi balbalta eh? a ya khaliyal bal ya mai wofin tattar zuciya ƙadi balbalta haƙiƙa ka musibantar da ni ka musibantar da bal zuciyata bil balbali ta hanyar musiba ta hanyar bala'i kenan eh ka bala'i da ake kira da hausa ai larabci ne Mm. wato yana nufin ya musibantar da zuciya ta saboda irin son da ta kai mishi kuma tana son ta haɗu da shi kuma bata samu dama ba to tunanin wannan son sai zama mai kamar musiba ya ta samun damuwa da takura an fahimta ko shine ya khaliyal bal ya kai mai wofin tattar zuciya kadi balbalta bal ka musibantar da zuciyata bil balbali da musiba bin nawa saboda nisan da ka yi daga gare ni shine nawa zalzaltani ka girgiza ni wal aqalu har sai da hankali na zala ya gushe biz zalzali saboda wannan girgizawar da ka yi min ya khamisan batanuhu batanahu ya wanda cikinsa ya camuke ciki in ya zan shi bai yi tumbi sosai ba kuma bai rame ba shake kira khamis bilha bisad khamisul batani mai tsamukakken ciki to sifa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam don dukkan mutum wanda adda wannan sifa to ya fi kyau galibi mai katon ciki za a ga baya da kyau haka mai ramammen ciki shi ma baya da kyau saboda haka kamala shine a ga mutum ciki ne ya dan tsamuke haka bai yi kunji ba fi husnul fi husnul khalqin kuma cikin kyakkyawar halitta mustatim wadda halittar take cikakkiya shine mustatim ma'ana karkaji an ce nan mai tsamukakken ciki ne kuma sai ka ɗauka abin da muni a'a a cikin kyan halitta kuma halittar ma wadda take kammalalla cikakkiya ya hadima ya hadiman kashahu ya wanda kwiɓinsa ya camuke shi ma kwebe in ya camuke bai hito ba to za ka ga mutum ya fi kyau an gane ko to shi ma wannan sifa ce ta manzon Allah kashu shine kwebe nan gefen kugu shake kira kashu bilha kashu kwebe to ya wanda kwebinsa ya camuke saboda haka da hadim da khasim duka ma'anarsu daya illa wancan ana amfani da shi ga ciki shi kuma wannan ana amfani da shi ga kwaibi amma duka ma'anarsu daya sai dai kowane da mahallinsa an fahimta in ka ɗauko hadim ka aza ga batana sai a ce to wannan bai bai da bai da sirrin luga bai san luga sosai ba ai hadim ga inda ake aza shi ana haɗa shi ne da kashu kwiɓi haka in ka ɗauko khasim ka aza ga kwiɓi sai a ce to wannan duk da ya halatta amma dai bai nuna ya san larabci ba to wannan shine amfanin karanta ire-iren wa'annan littafin sai ka tara kalimat da za su zama guzuri gare ka muntaqimun wanda yake mai azabtarwa ne fi kabdi kalbi a tsakiyar zuciyata wato yana nufin annabi mai azabtar da shi ne can tsakiyar zuciyar shi saboda wani so da ya kunshe a can kuma son yana wahala sai ya muniran wajahu ya wanda fuskarsa take mai haske mai haske sannan ya ce fi mukutatin wanda yake ɓoyayye ya ɓoye fi tsayi ƙasdi a cikin naɗin zuciyata da alƙasdu da alƙalbu a nan duka ma'ana shi ɗai kaga muna da albal muna da alƙalbu muna da alƙasdu Eh, ƙasdu yakan zo da ma'anar niyya yakan zo da ma'anar zuciya Eh, to nan zuciya yake nufi ma'ana wai shi annabi sallallahu alaihi sallama mukutatin mai ɓoyewa ne fi tsayi ƙasdi a cikin naɗin zuciyata to kaga ya za a yi manta da shi ya rashi ƙalƙaddi ya mai ƙawataccen tsayi eh mai kyan tsayi alƙaddu shi ne tsayi wanda yake daidai wa daida bai lankwasa ba bai yi doro ba bai yi wa baya ba ƙaddu fulan ma'ana tsayinsa daidai iyakar tsawonsa shi ake kira ƙaddu to ya mai kyawu ya ce rashe abu wanda yake mai kyau wanda kyan nasa ma haƙƙalli yake yi to shi laraba ke siffantawa da rashe ya mai kyawun tsayi ƙadi ƙawasta ƙaddi haƙiƙa ka daidaita nawa tsayi fastaƙin saboda haka kai tsayi naka daidaita kaka karkaci tunda har manzon Allah ya daidaita ka fil hawa wannan daidaitawa sai daidaita ta a cikin so a cikin so wafruk kuma ka zuba min ka ci gaba da zuba min wannan son faƙalbi zuciyata gal shagilul ashgali ta shagaltu da shagulgulla na bege da soyayya gare ka gal kuma ta halaka saboda wannan ya mutsi an rabbahu ya mai biyayya ga ubangijinsa wanda la yatbi'in nafsal hawa bebin son rai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun to shine yake nufi manzo Allah baya bin son ransa dam'u aini hawayen ijiya ta minka da gare ka saboda yawan zubarsu mislul gaisi kamar ruwan sama kaga yayi kuka da yawa yahami hawayen yana ta zuba lil hawa saboda son da nika ma sallallahu alaihi wasallam ka tausaya min ya hadisa sinni ya mai ƙananan shekaru saboda shekarun annabi ba su da yawa eh hadisu sin ai sagiru sin mai ƙananan shekaru zalwajihil munir wanda yake mai fuska mai haske almustawa kuma fuskar gata madaidaiciya ta daidaita yadda ake sonta ya asilal khaddi ya mai kyawun fuska shi kuma alkhaddu a nan yana nufin fuska asalinsa kumatu shi ake kira khaddu eh amma kuma wasu lokuta ana aron shi kumce din ana nufin kuma fuska gaba daya to ya ce shay'un asilun bisin ba sadun ba ma'ana abu mai kyau shi ma mai kyalli don haka da shi da rashik eh da jamil da asil duka yana nufin kyau to kun ga cikin shafi guda mun samu kalmomi da yawa ko yawa kana iya cewa rajulun asilul khaddi ko wajhi haddad dam'u hawaye ya tsaga khaddi kumce na to kaga can khaddi na harko yana nufin fuska amma ga na biyu yana nufin kumci eh to hawaye na ya tsaga kumatuna finnawa saboda nisanta daga manzon Allah manzon Allah ya nisanta daga gare ni wato ya yi ta kuka ya ta kuka har sai da hawaye ya tsage mai kumatu ɗan ɗarani kenan abarati hawaye na kuma kaga wata luga madadin dam'u eh yawwa hawaye na saboda haka da dam'u da abratu duka hawaye ake nufi hawaye na wadakun mamakon ruwan sama ne ruwa mai yawa sha ke kira wadaku Eh, shi kuma wannan ana kiransa at-tashbihul balik a wurin malaman balaga shine ma huzifal adatu wa wajahu shabahi eh, an shafe kafin ab- asalin larabcin abrati kawadaƙin eh, an gane fisaili ko filjari eh, hawaye na kamar ruwan sama ne kun ga can ya ce algaisu nan kuma ya ce mi wadaku to kaga ita ma wata luga ce haka in dai ɗalibi zai bibiye waɗanga littafai wala zai zango gagge a larabci larabcin ka zai yi kyau tawa matsala ba su muhimmanci shine a jirali wa aini idaniyata minka daga ganinka ya rasulallah ya zalkhali ya ma'abuci haske ko ya ma'abuci karamci alkhal yana da ma'anoni a lugar larabci za su kai talatin ko arba'in lafazan alkhal kawai yakan zo da kaza yakan zo da ma'anar kawu shi alkhal yakan zo da ma'anar abin da ke zuba shi alkhal kamar ruwa ko wani abu yakan zo da ma'anar mai karamci mai yawan kyauta shi alkhal yakan zo da ma'anar haske abbau ko abdiya eh shi kadai eh to ne yana nufin ya ma'abuci haske an gane ko khala ya zalkhal ya kai ma'abuci haske khala hasken da kuma gashi ya gudana har ya shiga cikin zukatan mutane da yawa ba ni kadai ba khal na gaba shine gudu dama mun ce kan zo da ma'anar gudu ko eh in an ce alkhal ismul fa'il khala fi'ili ne alkhal mai gudu khala ya gudu to alkhal na farko ba ma'anar gudu yake nufi yana nufin ma'abuci haske ko kyauta wanda kyautar tasa ta gudu ko hasken nashi ya gudu ya mamaye mutane da yawa ba wani kadai ba kam qasat الخير من وجه جميل ذي قوى نلت منه ملء ملء باء نلت منه ملء باء قد كفاك من طوى قلت هذا النيل من رب علي ذي هوى كم تس كم تسقي زمرة الأشاك قساك الجوى كم تسوق الحتف من ساك عن الخلخال خل إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي أجل هذا في المنى لا يرعوى إن بدني هاذل من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هاج من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسلسال سل لست من يزهو بملك كل ملك ناسفك كل من عاد لدين كل من عاد لدين سيفك الحسام زك كل فساد لدين المصطفى للهوى سك نحت من وجه جميل جملة الأشاك شك جد بتقبيل إليه قلب ذي المشتاك تك يتجب cewa كم da yawa qasatta khaira kai yi nufin samun alkhairi min wajihin daga mutumin da wanda fuskarsa jamilin mai kyau yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kai mai sauraron sa ai da yawa kai yi nufin samun alkhairi daga annabi wanda fuskarsa take mai kyau zikuwa kuma ma'abuci ƙarfi shine manzon Allah nilta minhu kuma ka samu wannan alkhairin mil aba'in wanda sai da alherin ya cika gabanka ma ka kasa ɗaukarsa in an ce kaya wane ya cika gabansa ma'ana ya kwasa da yawa Eh, alba'u a larabci shine gaba ƙari ka faka kuma abin nan da ya baka na alkhairi ya wadatar da kai min tsawa daga yunwar da kake ji attawa ai aljo Eh, ash'uru tsawa ina jin yunwa qultu sai ni mai magana na ce hazan nailu wannan alkhairin da ka samu min rabbil kai annabi kenan halan nailu wannan kyautar annailu in ka ce annail shine gulbi annailu bi fathin nun shine kyauta to wannan kyautar min rabbin daga wani mahalicci ne Allah aliyin maɗaukaki zihawa ma'abuci halittar samai da ƙasai hawa ana ana nufin sama da ƙasa eh su ne hawa ba so ba hawa yakan zo da ma'anar so hawa yakan zo da ma'anar son zuciya hawa yakan zo da ma'anar sammai hawa yakan zo da ma'anar fili inda babu komai to in ka ce hawa wane kake ne to kun ga har ɗalibi a ce bai da kai ne yana gudun larabci kaga wannan hasara ce kam tuski ba tusaki ba ne kam tuski da yawa kake shayar da zumratal ushaki jama'ar masu begenka gassa kaljawa makurarren bakin ciki eh gassa shine abin da in kana haɗe sai yana makure yana bai wucewa sosai ga makoshi eh abubuwa ne da yawa an ka cakuɗe an ka cakuɗe wuri ɗaya an ka ce ka haɗe an gane to aljawashi kuma shine bakin ciki wato yana nufin annabi ya shayar da jama'a masu begensa masu sonsa eh cakudadden bakin ciki kam da yawa ta suƙul hatafa don ba shi kaɗai ka son annabi ba irin wannan soyayyar akwai wasu masu hin shi kam da yawa ta suƙul hatafa kake gargada mutuwa ita ce alhatfa an eh almaut eh kana ya ce hatafa fulano bilha hatafal fulano wane ya mutu min saƙin kuma kana kora mutuwan nan gare su tun daga ƙwabri daga ƙwabron da khala yawo finta ya zamo zero ya zan empty anil khalkhali daga mundaye ka san maza su ne ba sa samun daye ko? wai annabi da yawa ya gargaɗi mutuwa ga wasu irin manya-manyan kafirai wayanda ba sa samun daye ga ƙawahunsu a wajen yaƙi kaga maza kenan inda sadri haƙiƙa zuciyata sabitun mai tabbata ce fi hubbi mar'in akan son wani mutum zai kuwa ma'abuci ƙarfi inda shauƙi haƙiƙa begena so wanda ya riga ya zamo bege shi ake kira shauku bege na ajala haza saboda wannan don wasu da sun kaji shi yana ta wa'yan gama ganu sun kaci ka an ga ya wahala kansa ka rage soyayyan nan mana karka halaka ya ce to saurara ka ji wannan begen na wannan son da nake wa annabi ajala haza saboda wannan filmuna a cikin gurace-gurace na da nake yi don duka manufar son nan nashi manufa gare zuwa ga annabi annabi ya kusanta shi zuwa ga Allah ki samu kusanci da rahama ga Allah to ya ce layar awa wannan so na baya tsawatuwa ko ka ce ka tsawatar da ni bai tsawatuwa kyale ni kawai kuma inda badani hakika jikina hazilun ya zuƙe ya rami eh min hubbihi saboda son manzon Allah la yastawa kuma jikin nan bai taba daidaita ya riga ya karkace ya rame ya zuki to kaga ko ka ce in bari aikin banza ka yi jikin nan nawa baya taba daidaita ya dawo daidai yadda yake inna kalbi kuma zuciyata fi khimarin tana cikin wani mayafi haja da ya lullube zuciyar tawa min sukuri saboda mayan alhawa so son manzon Allah faske ni ka shayar da ni khamran wata irin giya min fika daga gare ka ya rasulallah yana nufin giya soyayya ba giya ta hakika ba eh giya so eh ba shi wancan tsawata ta heka hede na wannan ba to shine wai roƙo ma yake yi a ƙara shayar da shi giya shi shi da hauka cewa shine faski ne ka shayar da ni khamran giya min fika daga gare ka fihi wadda giyan nan a cikinta sala akwai mai gudu kasalsale kamar ruwan daɗi asalsal shine ruwa masu daɗi shi ake kira salsal an gane ko bisse lasta manzo Allah baka zamo mai ya zuhu mai girman kai ba annabi ba ya da girman kai eh kanawa su ce roho baka zama mai roho ba ma'ana mai girman kai bi mulkin saboda sarautar da Allah ya baka fak annabi ya tsere ma kulla mulkin nasu dukkanin mulkin da mutane sun ga tara a duniya to annabi ya tsere musu mulkin da ya bashi ya hina su kullu man adali dini duk wanda ya adawa ga addinin Allah to sai faka takobinka alhusama mai yawan katsa zak zai ɗanɗani zahin shi kullu dukkanin man ada wanda ya yi adawa lidini ga addinin Allah ko addinin da an ka aiko ka da shi to zak zai ɗanɗani saifaka takobinka alhusama mai yawan katsa saboda annabi nan take zai ce a ce a yi jihadi a kashe ka kamar yadda yawa kafiran zamaninsa kullu fasadin dukkan mabarnaci lidinil mustafa ga addinin annabi muhammad abin zaɓi sak to ya kora kansa lil hauli ga tashin hankali duk wanda ya ce manawa ta ya ɓata addinin annabi to ya kora rayuwarsa zuwa ga tashin hankali ba zai taɓa samun zaman lahiya ba luhta ka bayyana kai manzon Allah min wajahin ta wata fuska jamilin mai kyau yana nufin iyayensa da suka haife shi jumlatul ushaki jama'a masu begen ka shak sun wahala saboda son ka shak sun wahala ko kuma sun yi bege duk yana iya ɗauka jumlatul ushaki jama'a masu shauƙi masu bege zuwa gare ka jud ka bayar da kyauta bita ƙabilin ilaihi ko kuma jud ka nemi kyauta bita ƙabilin tare da fuskanta ilaihi zuwa gare shi shi annabi an gane ko tak ta yi soyayya ƙalbu zuciyar zilmushtaƙi ma'abuci bege to ta yi so zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan za mu tsaya shi ba wani sati sai mu tashi baiti na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته